السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai kara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin na alƙur'ani mai girma a waɗannan ranaku masu albarka na watan ramadan yau muna rana ta talata ina ga muna bakwai da watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu da watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura mai yiwa suratul hadidi yake cewa wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah yace me ya same ku ba kwa so ku ciyar da dukiyar ku saboda Allah Allah ta'ala yana zargin wanda yake da abin da ya kamata ya bada kuma ba a ce bai bada ba walillahi mirasu samawati wal ardh gadon samai da ƙasai da abin da ke cikin su gaba ɗaya na Allah ne idan ba baka bada ba to za a yi waye gari da abin da ka tare da da wanda ma ya tare da da wanda ka bar wa wani ma duk gaba ɗaya zai koma gado na Allah subhanahu wa ta'ala ya gari abin da ke sama da na ƙasa na shi ne gaba ɗaya la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal Allah ce baya yin daidai ga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi saboda Allah tun kafin a buɗe garin Makka lokacin da ana cikin takura ana cikin tsanani amma a wannan yanayi bayan Allah nan suka ciyar da dukiyarsu kuma suka yi yaƙi saboda Allah wannan darajarsu ba ta daidai da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yaƙi saboda Allah bayan an buɗe maka kowanne daga cikinsu sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah kuma kowanne ya yi yaƙi saboda Allah me ya bambanta su su waɗancan lokacin da suka yi akwai wahala akwai tsanani a akwai takura musamman waɗanda suke na farko farko wanda kowa ya san da cewa a wannan lokaci abu ne mai wahala mutum ya yaƙi saboda Allah da musulmi yan kaɗan ne kafirai sun yi linkin ba linkin musulmi da kuma yadda aka takura musulunci da musulmi amma duk da haka nan wancan bayan Allah suka yi yaƙi a wannan lokaci suka ce dukiyarsu to sai Allah ce ula'ika a zan darjatan min allazi na anfaqu min ba'du wadancan wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin abu ne makkan suka yi yaƙi saboda Allah su suka yi girman daraja akan waɗanda su ma sun yi haka din amma bayan an bude makka amma abin da ke kuma anan sai Allah ce wa kullum wa azallahu husna kowanne da Allah mashi alƙawarin aljanna su duka yana aljanna ne ka ji fa kowanne Allah ce wa kullum wa azallahu husna shi yasa jama'a sahabbai jama'a ce mai albarka a ce ana zaune mutum dubunnai amma kowa dan aljanna ne a ga wannan ai ba karamin daraja ba ce ba karamin matsayi ba ne yanzu yau inda za mu yi taro mu kai mu dubu goma a tare a wuri ɗaya duk gaba ɗaya muna aiki na Allah amma har yanzu ba wani mutum ɗaya da ke da arushin da aljanna cikin sai dai muna jira amma su wa'in bayan Allah kakafcinsu za a zaura kowa dan aljanna shi sa Allah ce wa kullum wa adallahu husna kuma irin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani ina ga surutu ma ina jiya ma a tarawih in yi magana haka kuma a su ma canjin Allah ce wa kullum wa adallahu husna kowane dai Allah mishi alƙawarin aljanna ina kaga wa'anda bayan Allah yana nuna maka daraja da martabar sahabbai na manzo Allah sallallahu kuma abin da ya ba su wannan daraja da wannan martaba imani da Allah da kuma imani da manzon sallallahu alaihi wasallam da aiki da abin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne da abin da kuke aikata kuma mai ba da labari ne na'am
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم to sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man zan ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai yi wa Allah ramce ramce mai kyau ma'ana wa zai hudda dukiyarsa ya bada saboda Allah me yasa ana aka ce wa zai wa Allah ramce domin duk wanda ya ɗau dukiyarsa ya bada in dai dan Allah ne ya bada to wanda zai biya shi ne Allah dan uwanka ne zaka dauka ka ba musulmi amma saboda da ka bashi ka bashi ne saboda Allah ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi in dai dan Allah ka bashi to wannan lamce ka ba Allah Allah zai mai da maka domin shi Allah ta'ala in yace kai abu kai to shikenan wannan biyayya da kai ta yin da kai shi zai baka lada amma Allah ba yana buƙatar wani abu ba a gurin kowa domin ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne bai ya bukatar komi a gurin kowa ba wanda yake kara Allah ko a mutane ko a mala'ikai wani zai ga cewa in mu yan adam ko aljannu da mutane ba su kai ga haka din ba sai ga ko mala'ikai sun kai ga haka su ba su kai ga haka ba ko mala'ikai ba abin da su yi agaza Allah shi Allah bai bukatar agaji a gurin kowa ko a mutane ko a mala'ikai ko a aljannu ko ma'awa Allah mawadaci ne baya bukata a wurin kowa amma shi yana so idan ya ce a yi a yi kai sai ba ka sakamako duk yadda kai ba ka yi tsammani ba wani shi sa ne ya ce wa zai ba shi rance rance kyakkyawa idan kai haka Allah ce fa yudaifa lahu sai Allah lillinka maka abin nan da ka bada wannan dinkin da ake magana daga kyakkyawa guda daya da ka bada nan za a baka goma na farko zuwa ɗari bakwai zuwa linkin daban da Allah ba wanda ya sai yawan shi. Tun daga goma za a ninka maka a baka har zuwa ɗari bakwai har zuwa linkin da Allah ka iya sani. Kuma wannan da aka ce za a baka daga goma wani sai ya tsammani misali yanzu idan na bada jika goma kenan jika goma ce za a bada. Allah zai biya jika goma. A wurin Allah ba mu magana zancen jika goma. lokaci a tun da an ce za a bani ne ke so 700 za a bani jika guda kenan jika 700 za a bani wace wanda abin da aka ce kyakkyawa ne da rubuta maka kyakkyawa daya Allah kada ya san girman lalata so da ka wani abin da ake baka Allah kada ya san iya adadinsa da girmansa so da ka babu wanda ke da abin ba da wa irin Allah arziki ne baya da iyaka a wurinsa shi yasa duk wanda yake so ya san abin da ke wajen Allah na arziki ba shi da iyaka ya kalli hadisi kursi inda Allah ta'ala a cikin wani hadisi kursi ke cewa ya ce ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku za su tattaru a wuri ɗaya gaba ɗaya kowa da kowa da na farko da na ƙarshe kowa har za su zo a gaba No.
a tara mu a guri ɗaya ya ce kowa ya roƙe ni abin da yake so No.
kuma ba ce ba abin da wane yake so kowa abin da yake so kuma kai za ka yi tunani ana da kake so idan kana so ka ce ni abin da nake so Allah duniyar nan sai ka cika mai tun daga warkon ta har ƙarshen ta da zinariya awo irin na tiya a aura mai ta yi ta cika wani ya ce kai ka dan karo ka ni Allah ɗari nake so na shi a lokacin wani ya ce kai ba ka dan karo ni dubu nake so inda ya so kowa ya roƙa Allah ce zan ba kowa abin da ya roƙa nan ya ce ba abin da ya roƙo a guri na kamar a teku ne ka sa allura ka wando a ruwan teku ka sa allura da kada ku wanda yana nuna girman sakamakon da yake wurin Allah No.
abin da ke wajen Allah wanda zai saka bayansa masu imani rana ta gobe kiyama wannan arziki banda Allah ba wanda zai shi shi yasa hadisi ya tabbata akan cewa koma baya wanda shi a aljanna shine na ƙarshe in ka ce mutum biliyan kaza suke cikin aljanna to yana shine na ƙarshe a samun sakamako wanda za a ba shi linkin duniyar nan sau goma ba wani linkin afirka ba ko europe a duk duniyar nan gaba daya No.
da abin da ke cikinta na arzikin gaba daya duk gaba daya sai an baka linkin duniyar nan sau goma wani irin arziki ne wani yan uwa mu yanzu wanda ya mallaki garin na bayan ce aishi ya mallaki duniya gaba daya amma za a baka linkin duniyar sau goma wannan wa ƙarshe ne yan uwa ya kuke gani akan sauran yan aljanna wani irin sakamako sai kawai gurin Allah ta'ala to Allah mu dace da aiki na gari Amin.
sai Allah ce kuma walahu ajrun karim Allah bayan ya ninninka mishi wannan abu da ya bada domin Allah kuma na gare shi rana ta gobe kiyama lada mai girma shine aljanna ashe yan uwa kiran ka dau dukiyar ka bada in dai dan Allah ka bada yana iya maka zama wani sababin shiga aljanna shi yasa kan da mutum ya rena cewa dan abin da yake guri na wani an yi magana a yi sadaka zai ce suwa da suwa a kai ma abin da kake da kai ba ka rena No.
yanzu misali kana da daidai shiga guda a aljihunka za ka yi buɗe wata da ita a ciki kana iya kawo da dala ashirin a goma ka ɗau ɗaya sai ka je ka sayi da biyu dala ashirin ko ka sayi biya wata dala ashirin guda hudu ka zo ka ba wasu musulmi guda hudu su sha wallahi a gurin Allah sakamakon ka sai Allah ta girma shi kai kana tsammanin wanda zai yi biyan irin biyan kuɗi da ake muku na ɗan adam No.
wannan ibadar Allah ne wannan da biyun da ka sai Allah 20 kalma bayan Allah wallahi da za a gwada maka shi rana ta gobe kiyama wallahi da sai kai mamaki da za a gwada maka sakamakon wannan da biyun Allah 20 wanda Allah ba wanda sai shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi tsoron shiga wuta ko da da tsagin da biyu ka raba da biyu tsaka ka ba da rabi zaka ci ka dau rabin nan sai Allah ya maka sababin shiga aljanna ka nema gani tsagin da biyu wata baiwar Allah dalilin sadaka da dabino kwara ɗaya da ta bada ita ma dabino ba ta aka yi amma ta haƙura ta bada shi saboda Allah amma ya mata sababin shiga aljanna bal ma ya mata sababin samun albishir tun daga duniya ita ila aljanna ce ko abin da zai ba ku mamaki wannan baiwar Allah wanda ta ba sadakan nan iyalanta ne shi yasa iyalan kuma da kuke ciyarwa lada ne sakamako ne No.
hatta matarka wani zai ce ai gawar dole ne aka da shi yasa aka ce in mutum bai sani ba abin da zai samu lada ya dauke shi a ranar kuma ya rasa ranar karshen ta No.
duk abin da za ka ɗauka ka ba iyalanka ka sa a ranka ka ba da dan Allah kuma Allah zai da maka abinci da ka ba matarka loma ɗaya kowace a cikin kwancikin karla da ake sa maka shi yasa malamai suka zo da eh, cikin ɗabi'u masu kyau da abin da suke karantar da mutane da koya mutane halaye masu kyau suka sayo aure a ciki No.
domin shi ne aure ko a da baka sadaka in kai aure kai sadaka duk taurin kai ka bada No.
yadda aka ce wani yana iya tun da yake bai taɓa sadaka ba amma dalilin aure ba tun kana ba matar ita kaɗai sai ta aihu zama su biyu kana matsaya ne kana haka nan ma dai dole ka bada su zama su uku ka yi ta kai matsayin da wani ma ya shigo ya ci ya ce kai kowa zai ci ba kowa shi ke to ka gaji da matsayar kuma yanzu ka dan ka dangana to wannan baiwar Allah da muke magana a kanta wata biyar Allah ce ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin mata tana neman wani abu a bata abinci Aisha babu komi a gidan sai da biyu kwara uku kuma ɗiyanta guda biyu ta ɗauko su ɗaya nan ɗaya nan tana ɗauke da su haka sai da biyu uku yanzu sai ta biyu kuma ita ma yunwa take ji su ma ɗin yunwa suke shi sai ta ɗau da biyu ɗaya ta ba wannan ta ɗau wannan ta ba ɗaya yanzu ɗaya da za ta sa a baki ta yi haka suka bi kowa da su duka biyu kowa iya su sai ta raba shi tsaka ta ba wannan rabi ta ba sai ta ɗaya da rabi rabi ko ita kuma ba ta ci ba nawa ne nata a ciki ɗaya ne nata tunda su uku aka ba su da biyu uku ba ba ba ƙarami amma da wannan abu ya ba Aisha mamaki wanda Allah su salama yana zuwa ciki ce ya rasu Allah ina gauna amma baki wata yau Allah ga yanda su ga yanda muke amma ita ba ta san da cewa annabi sallallahu alaihi ya samu wahayi ya ce wannan biyar Allah Allah ya bata aljanna kan wannan da biyar ta ba shi yasa a yau ma haka yake Allah sai ya maka albishir da aljanna sai dai babu nasi kada yanzu sai makaryata da suke wa mutane dubara suna ce a zo a ce ke dan aljanna ne ko ne maka wani ce maka wani ya karshe ne za ka aljanna ina yi kawai na kan mutane a kowane mutane ya su maka barazana shi ya sa duk ne dogara da Allah ka sha wa kowa lahiya ka sai sai mutum ya maka barazana ba aljanna ba a karshe ba aljanna ba zai ka barazana shi sai ka dace ne sai ka ba ba wani zai zaka aljanna ba da Allah saboda haka dai ba wanda yake wani abu da zai iya dauka maka dauki in ba Allah ba in addu'a za ka yi garo da Allah kai sai amma yanzu zaka akwai mutanen da ganin suke su addu'a ma in ba biyo kansu Allah ba zai karba ba kuma da ka biyo kan nasu kuma su rika maka barazana wani malami yana zaune wani lokaci wani ɗan kasuwa ya wuce wai da ake cewa yake ce a wannan hawan muka mashi da nan arziki wasu suka mashi adda ya ta muka mashi adda muka ta hitsi a kan shi kaga ya fara mashi kuma mai alfahari kenan yanzu wannan in bai bashi wani abu ba zuwa sun gaishe kaga bai ba mu ko sisi mun ga wajen arziki ya kamata mu san da cewar Allah ta'ala babu ijabi tsakanin shi da bayansa kowa kowane abu na take kai tsaye da ka roƙe shi a masa baka zai lalle ba laifi bane kaga wani mutum na gari ka roƙi addu'a a wajensa ba laifi bane amma kar kai tsammanin cewa kai Allah ba zai amsa ba saboda ka Allah yana amsa kowa shawar za su halaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a Allah ce ina amsa addu'a mai roƙo yau saboda haka yan uwa mu yawaita addu'a musamman a wannan rane ku masu albarka musamman kuma lokacin shan ruwa shi lokacin shan ruwa kowa yana da addu'a da za a amsa mishi duk lokacin shan ruwa ku yi addu'a abinda kuke roƙa na Allah na alkhairi Allah zai baku haka nan lokacin suhur shi ma lokacin addu'a ne musamman a yawaita ya hayyu ya qayyum mutane ku yi ta addu'a Allah zai amsa yana kada mu yi wasa inda mu yi hakan Allah ta'ala zai amsa mana to sai Allah ta rage cewa lahu ajrun karim a gare shi lada mai girma shine aljanna yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim Allah ta'ala ce ranar kiyama ranar da dukkan mu'minai musulmai mu'minai aske zai rika tafiya gaban su hannu gaba da dama ko idan ka aske ne yadda kaga ana askewa haka za aske gaban mu'mini ranar ya baka duhu ga komi amma muminai suna cikin haske suke wani haske ne wannan abubuwan da ake na alkhairi shine zai haska mutum musamman wannan salloli da ake alwallah da kake kana sallan nan wannan gurare da kuke wanki yago na alwallan nan annabi sallallahu alaihi cikin hadisi kyakkyawa ingantacce ke cewa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati gurra muhajirin min asal wudu ce al'ummata za su zo rana ta gobe kiyama suna masu haske gurbin huskarsu da wuraren alwallarsu huska tana haske an nuwa da kawahuwa suna haske wannan na muminai ne shi yasa an sun ce bambanta al'ummar shi ba zai masa wahala ranar kiyama ba domin hasken nan da suke da kwai huskarka tana haske yadda ka ga rana hannuwanka da kawahuwanka bambanta ka a cikin kiyama zai wahala to saboda haka kenan mumine aske zai ka tafiya a gaban su har su ƙetare siradi wannan hasken shi ne ke ba su damar ƙetare siradi ba da wahala ba siradi da idan kama kana gani aka karata bari aka ce a cikin duhu na daidai siradin nan dai gada ne wutar lahira a kanta za a kulla siradi gada ne kuma siradin nan kaurin shi bai kai gashin doki ba kuma amma shi ne za a kulla tun daga wani kwamfuta har ƙarshe bai kai kaurin gashin doki ba kuma ga kaifi ya fi kan saka kusan takobi ko ya fi takobi kai lokaci ya bare za ka yi wani kuwa sani wannan siradin nan Allah ya alkawari ya ce wa in minkum illa wa yace kowa bai zuwa aljanna sai ya fita kan siradi ya keta aiki ba karami ba haka za a zo dimbin jama'an nan gaba ɗaya za a taho kowa sai kowa sai ya bi duk ga mu a gabar a wannan masallaci amma kowa sai ya fita kan siradi sai dai ne aya kuna nan da suke ba da damar ketarawa cikin sauki yanda kuke ga walƙiya haka mutane suke ketare siradi yanda kuka ga ana walƙiya walan kaɗai bayan Allah sun sun ƙare da suraɗi to wannan bayan Allah muminai in an zo suraɗi haka za su riƙe tara to muminai su za su riƙe tara suraɗi ga haske to munafukai su ma sun taho to shi ne Allah zai ba mu labari a yadda mu karanta daga mai insha Allah yake cewa wabi imani bushira kuma da yawan jannatin tajribin ta tsar anhar sai ya ce musu ana muku albishir a yau ga haske kana tare da shi ga an baka damar ƙetare sarari ga albishir na mala'ikai sai a ce ana baka albishir da aljanna wanda ƙoramai suke gudana da famfuna ƙarshen ta wanda famfuna da ƙoraman banda Allah ba wanda sai yansu yana daga cikin dai abinda alkur'ani ya kawo mana misalin ƙoramar aljanna guda hudu famfuna ne a ƙarƙashin aljanna suke gudana ƙoramai ne guda hudu wanda a duniya babu su illa ta ruwa ita ce ɗan dama dama ita ba ba irin ruwan na aljannar ba akwai korama ta mai ta zumuwa ana akwai mai famfam zumuwa kuma ba zumuwa duniya ba wannan zumuwa ta aljanna ba wai gamin a'a suna kaɗai ta tara da ta duniya ba gamin ta da yin wannan da kuma famfam madara ba irin madara ko ta duniya kowa na san madara a da aka wani madara kaga dole kowa ya daɗi akwai daɗi Allah wani dace da wannan da famfuna na madara da famfuna na giya ba irin yin duniya ba ne wani mai tsami wanda in mutum ya sha ta babu kwafi rabe ku wanda suke sa ana faɗuwa waccan Allah ce lafiya gaurin wala mu wala yin zama babu tangali babu surutu na shirme mutum ya sha iya ya ɗauko shi an kashi gidan shi bai sani ba zai zo da shi da ɗiyan shi ya zo yana gaida tabakai saboda ya huta daga hankalinsa waccan giya ta aljanna babu wani abu a cikin ta da jin daɗi da daɗi a cikin ta kuma ga kamshin da suke daga Allah ta kai ta mu miski inda ga kamshin almiski ga kuma ruwa ga irin ruwa na duniya ba duk wata awa da kake jin labari na manyan otal da za ka sai na suna tsada babu irin wannan ruwa a nan duniya shi yasa Allah ce mishi gaire asirin ba ruwan duniya wanda in ya kai wani lokaci za ka ce a wani ya rage ba a sha ba wancan ruwan har abada baya komi ruwa da jannan to wannan sakamakon mumine kenan a rana ta gobe kiyama samun wannan aljanna dalilin ko waɗannan ayakunan da ake aikata yanzu ai gashi wata ake na ramadan ko bayan Allah suna azumi duk sun kame bakin su wallahi da ƴan uwa musulmi sun san ladan da ke cikin wannan ibada da ake yi wallahi ƴan uwa da kowa yi wani a zuciyarsa abu ne ya wuce duk tunan da kake shi ladan azumi in ban da Allah shi baya cikin wajen da muke nisa muku ɗari bakwai Allah ce a tsawuli wa ana ajizi bi ya ce azumi na ne zan saka shi babu maganar cewa ɗari bakwai ko miliyan gane azumi sai Allah Allah kada ya san abin da za a bada aljannar ma ita ta azumi kofar kofar duk mai azumi yana da wani bangaren kofa a gidan aljanna wannan gidaje sai masu azumi sunan shi rayyan ba wanda ke shiga sai mai azumi yadda ka ganka a cikin wannan gida na rajiyan to dukkan karshen murna da farin ciki ya kaka yan uwa rayuwar duniya ban da wahala bai a cikin da ɓaci rai ko kai ranka bai ɓaci ba sai an ɓata wani masoyin kai ko ranka bai ɓaci ba rishin lahiya ko wata matsala za ta girma ta ɓata maka jin daɗin duniyar gaba ɗaya ko wata mutuwa duka rayuwar duniya gaba ɗaya zai a gurbace take kaɗai ana lallaɓa ne haka ta shi yasa kaɗai ake so rayuwar duniya kowa ya haƙuri matsalolinta kowa iya da matsala sai dai wani ya yi wani ko kuma wani ya yi wani duriya amma babu wani mahaluki da yake rayuwa a wallahi ko dangote da yau za a kama dangote zama a gaban ka ne in yi fara zana maka matsala wallahi sai dai ka tashi ka bar shi a za ka cewar ashe mu muna da hutu ma shi duk wanda ka ko burger za ka ajiye maka anan gaba ni wani zana maka matsala Allah sai ka tashi kowa in kuma kana tantan shugabanni to su karshen matsala ce nan kana kallon bayan Allah nan suna bin in an ce yau shugaba zai zo sai al'umma ta taru ta tana jiransa da kwanuka wajen nawa a yi ta shirye-shirye amma bayan Allah na idan kun san wahala da suke kullum ta duniya kai ba barci shi abu goma nan can an yi komi ya ka samu labari yan uwa ka riba ga gurin kaɗayin ta mu yau ana baka iya daga nan da ka samu gurin ta kai ɗari shi kenan abu sai dai daidai da za ka gani ba to su gurin ta hidu kuma ko ta yadi ba dole ya kuke gani babu hutuwa kana kallon su abin tausayi kai kana kai sun kai wani kana suna birge ka in sun zo kana tafi wallahi haƙi kana al'amarin kamar kai su maka tafi sau da kai kayi su kwanciyar hankali kai kayi su jin daɗi shi sa rayuwar duniya kadai kowa ya lallaba a yi haƙuri amma rayuwa ta haƙiƙa ba ana take ba dama Allah bai yi rayuwar duniya mai rayuwar ce ta yake wa inna dar al-akhirata la hiya al-hayawan yace rayuwa ta lahira gidan lahira nan ne rayuwar nan ba rayuwa bace jikin da ke da matsala yake da cuta yake da matsaloli mura ba kai ta ishe ka in ji rayuwar nuna wallahi mura kai ta ishe kullun ta duniya da ya kai wata wata biyu na kirki baka yi ta saboda haka kenan rayuwa ta hakika ta lahira ita rayuwa ce babu shi lahira babu matsala babu talauci babu zuwa neman abinci a nan dole ka ji ka nema ba ka zauna ka amma a can ban wanda yake nema an nema wannan abin da kuke shine nema shi yasa wannan nema ne na gobe kiyama abin da za a yi amfani da shi a gobe kiyama shine ake nema nan shi yasa kar ka yarda wajen neman wannan na nan duniya kamar shi neman wancan na lahira sai a yi nadama gobe kiyama Allah kare to da haka kenan akwai sakamako kyakkyawa ga dukkan bayan Allah masu imani muna roƙon Allah ta'ala sai ya wata amin Allah ce to wannan ni'ima da aka zana muku ba za a shiga ba sai a shekara ɗari ko a shekara dubu ko miliyan ɗaya hudda mutane ba irin na duniya ba ne yanzu a nan duniya an aka kera maka gidan da ya fi kowane gida tsada a duk duniyar nan da ka shige shi an fara lissa maka kwana wuta za ka yi sau da ka za a wayi gari kaɗai wata nan a hudu ka da ka yi ɗan tsumma a je a yi rami a binne ka ƙasa ka ƙare da wannan gida naka gidan duniya kenan in ma yaushe ne sai ka wuce kabar gida akwai wani mai kudi da ya gida babba a maiduguri wanda ana ba labari ne babu wani gida irin nashi a kakkaba maiduguri an yi shekaru ana ba labarin wani har ana gwado shi ma a salula amma sai aka waye gari yanzu babu shi a ci wata rama gidan da kai wani ƙasa zai ga miji ƙoyi an raba wannan da wancan da wancan ƙoyi za a yi gidan da za ka raba gida ba ga duk gidan da gwada ana bukatu daga wani an mashi kulo yana da kira kira da kira kira kira shi kadai ba amma yau aka wayi gari wai ga ka kai kiran ka ne amma an karkasa shi an raba shi yasa dama asali ba naka bane tunda ba za ka ce da shi ba duk abin da ka gani a duniya ba naka bane tunda bari za ka yi shi yasa ma Allah ce ai a wata ayar da makaranta ta farko ka bada da saboda Allah domin Allah zai gane wanda ka barwa shi ma bari zai kowa bari zai kayan Allah ne dama a ƙarshe duka za ta tattara kowa zai bar mishi ƙarshe ba wanda ke da wani abu da wannan Allah ne ku yi abu duk wani wani gida da wani kasar yanzu in an taba ina da kare guda ko ina da kare goma ina da wuri kaza to a ƙarshe karen za ka sai da shi wanda ka barwa zai sai da shi shi ma wanda barwa zai sai da shi wa za a barwa kayi shi Allah tattara za a duka barwa ba wanda ke daga kowa za a barwa Allah kayi shi to saboda haka shine Allah ta'ala ke cewa zalika huwal fawzul azim suna da gobe har abada kuma wannan shine rabo ne girma to bismillah
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ranar kiyama dai ranar da muminai hakkin ne yake tafiya a gabansu to a wannan lokaci kuma akwai munafukai yau mai kula munafiku na wal munafikatu ranar da munafukai maza da da mata za su ga cewa suna faɗa lillazi na amanu ga masu imani masu wannan haske munafiki an tashi ranar gobe kiyama babu haske ko kwaraɗe tare da shi yana kallon dukkan mummune da haske suna tafiya a gabansu shi kuma ya yi yayin da zai tafiya cikin haske babu ya rasu yadda zai yi to sai tsammani irin na duniya ne a iya zuwa a ɗosana a wurin wani kamar da za ka je da mangalcinka ka ɗauko wuta ka zo ka ɗora in babu a shana a wurinka sai ka je ka ɗauko ko ka ɗauko gawayi a wurin wani in baka gawayin ba gaba ɗaya kan sa garo shi a ciki shi kenan to sai munafukai su faɗa ga wanda suke masu imani lillazina amanu zuruna na kata bismin nuri sai su ce masu imani ko saurara mana kuɗin jira da Allah mu je mu kusani asken naku muna so mu je mu ɗauki aske dan mu ga gaban mu to sai a gaya musu dan a sa su bakin ciki sai a ce kila da shi uwa ra'akum barta misurura ku koma baya ku je ku nemi aske ku zai duniya a gurin duniya ina gaya maka wannan kare dan kai ku an san da cewa baka iya yin baya ba sai a ce ku koma bayan ku kenan a tunatar da su sun yi hasara a rayuwarsu ta duniya da suka zaɓi munafuci suka bar imani da Allah yanzu yau babu haske kuma suna neman a agaza musu kuma a kiyama ba a agaza shi yasa yan wuta a cikin wuta wahala in ta kai wahala ga yunwa ga ishirwa ga kashi ga azaba wuya ta kai wuya sai suka kira ga yan aljanna suna cewa yan aljanna an abin zuwa alaina min almai aw mimma razaqakum Allah sai yan aljanna ku riga dan sako mana ruwa wanda za mu sha ko wani abu daga cikin abincin da Allah arzuta ku kamar irin nan duniya ne da kasashe masu arziki suke aiko muku gumama su aiko muku kosho su aiko muku wani ba haka da bane kenan dai wani abu suka kare aiki da shi da tsayin motoci duka a tattara a turo ku to ji suke a can ma'aya haka a tattaro a turo musu a sako musu ruwa da wani sauran abinci da aka ci to aljanna da daidai da babu shi wurin zuba da abinci yau me za zuba da abinci aljanna a aljanna babu wani abu da ake da ko kwaraka idan aka ce maka ayabar aljanna kai ka tsammanin ta duniya ka bare bawa ka yadda a gaba da yake ci yau ya kuna da za ta bata me yake bukatar ba komai a aljanna ba abin da ake zubda kuma abincin aljanna ba a ci a je a yi tsuguni yau me za zuba ta kai ma nan duniya ka kalle shi akan zaɓin da yanzu misali wanda ya ɗauko mu masara goma ka gina ka gina shi ka ɗauko mu masara goma ka gina ka ce za a ci ya kana dole a huta shi ne za a iya rike ba mu masara goma shi to saboda haka shi abincin aljanna gaba ɗayan shi kaɗai abu ne mai jiki to ya za a yi mutum idan ya ci abinci ya ƙoshi a aljanna yana so kuma tunda shi ɗan aljanna an ba shi lahiya cikakka kuma shi duk abin da zai ci babu wani abu da ke makarya ko kwaruwa ko yawa ko wani abu ko auna jini ko auna canzi babu ba tsufa kullum shekaru kana da ne ba gaba baya ubangi Allah mun dace da yan uwa wannan ne ke sawa sahabbai na manzo Allah idan aka karanta musu alqur'ani suka ji abin da yake cikin shi da an zo gurin yaki kowa so yake a kashe shi kowa a gaba wanda ke tsaya a baya saboda kowa so yake a ce ya mutu ya samu wannan aljanna wani ma sahabin iya cin dabino a gurin yaki da nan sai yake cewa qumu ila jannatin ardu was samawati wal ard yayi watsi da dabinan na hannun shi yace wallahi ni ina jin kamshin aljanna ba ta kai wannan dutsen dan hudu ba da ya kusa cikin kafirai ya fara saran kafirai ana saran shi yana zubda da zubda da kai shi kuma akan zai samu aljanna wata sahabiya ɗanta ita a gurin yakin badar ana tsakar yaƙi ana ta halba da kibiya kaɗai wani ya sai shi da kibiya ya halbe shi ba a san ba shi wanda ya kashi ɗau ta zo gurin da za su sanar shi ya rasu da wani ɗana ta ce iya tare da kai a gurin yaƙin badar an kashe shi an halbe shi ba san wanda ya halbe shi ba ina so ka bar labarin ɗana in ya samu aljanna to in yi haƙuri ta ce kuma in bai samu aljanna ba ni kuka a yi bakin ciki a kafa ana zai ba ta albishir ya ce ɗanki aljannar ba da ya samu alfirdosar a ala wanda shi ne kisa wannan aljanna idan mutum ya ci abinci sai a kawo shi sabbin abubuwa in a nan duniya da sai daga ce ziyarta ya baka iya bace a nan duniya da ka koshi in ka suke ka kara kuma da za ta samu matsala amma a aljanna sai a kawo maka wasu abubuwan wanda kana da daban na ni'imomi gani ko ya za a yi kale ana kawo maka sai ka ji sha'awar abinci sabuwa ta kama ka kadai su me za a yi sai wani jibi ya gurba jibi na irin nan ya mana mana nan ba za yi a wani lema ce za ta fito da jikinka mai sanyi mai kamshi sai ka ji daɗi a jikinka da kamshi kawai kana jin wani duk wani abu da ka ci shi ke nan gani yanzu kuma an baka damar cin sabon abinci wani abin da aka kawo ko ya kai kala ɗari na ni'imar na daɗin kowane sai ka ci kuma duk abin da ka ci jikinka sai ya nuna shi ɗan aljanna kullum jikin shi kyau yake sake shi sa Allah ce ta'arifu bi wujuhim nazaratul rahim to wannan yake nuna maka daɗin duniya da na aljanna ba ɗaya bane in gane ku in anan duniya ne kana suke a kako shi baka iya kara kana ji kana kan sai dai ka haƙura a haka ne ku in ku kace za ka ci banda manta wani lokaci aka sauke wata ƙatuwar otal a katar bansel a wannan a fari mun je bulaguro aka kai mu cikin gari fari aka sauke mu ƙatuwar otal da azumi ne shi kenan daidai shan ruwa da magagan zuciyar ƙa'idar su daman ka zo tun daga arfar ake saka ka eh wannan musulmi ne to za a baka abinci na musulmi komi ka baka aka muka zo wurin cin abinci da za mu ci sai aka kawo wani abinci da farko aka kawo kala kala da wani biredi wani biredi ne mai daɗi an ganyen ruwa irin wannan da ake gajeren nan sai akwai wani bature akwai wani bature to za mu haka zo tabul ne haka ake ajiyewa amma inda kai musulmi ne za a ajiye ma takarda a gurin da shawar abincin da aka maka an ba wani saba musulunci to akwai wani batu ne anan kusa da muna cin abinci da ana shi sai ga wannan biredi ina jin daɗin shi ina ji ina kama da kyau sai ya tura mun kwandon biredi ni ma yadda ita maza kawai ni ma yadda ita ce da kana ne da ne amma ina so ashe su abin ashe tsab taba shi ake kaɗan sai in kun taba shi a kwashi kuma aje a kawo muku sabbi haka ne ake ta kawo ana zaune da hira to ni dare ne wanda ya dan turo mini da dan ƙara hira tsina kawai ana jimarwa sai aka da aka an tsira ci sai aka zo duka a kwashi wanda duka aka goggoge ta bai kima kawai sai daga an buɗe wata ƙofa sai daga ana mutuwa da sabon abinci wani nama ne mahalaka wani abinci daban da iri iri abinci sai da gani sai a to gada kai haka ake ta yi ta kan to saboda haka kaga inda cikin nan ya cika da ta zai ci ziyarta da kuma hanci ziyarta sai da wani abin in baka tuba da kafa ka abin matsala to amma inda aljanna ne ba shi za ka yi abin da kake son a cika koshin amma kuma a kama wani kuma ka ci amma a duniya ina a wannan ba a a wannan ake suna katilban katon zuma akwai wata walima da wani mai kudi ne ta shidda ana ce mishi nasib wani mai kudi ne kuma malami ne babba kuma kusa ne a gwamnati don lokacin ba kamar idan ya faɗi abu kamar abin nan ake jin shi ana ce mishi nasib to wani mai kudin abokin malamin sai da azumi ya ƙare sai ce bayan azumi zai gayyaci walima sai aka yi ciwo lima a nan gidan shi a jidda gidan shi a jidda yake a jidda ma ko ta kasuwa da ake ce mata wani babu sharif duk mutanen matan suke sayayya a yan kasuwa to a babu sharif akwai wani bangare da ake ce mai barhatu nasib duk gaba ɗaya unguwar gaba ɗaya wannan yanki duka nashi shi wani da nasib sunan shi to iya da iya da ofishin shi birokin shi babba a nan yake ina babban mai kuɗi na yawon masallaci da abubuwa da ya kasashen duniya gaba sai ga ya ci walima wallahi yan uwa in ka ga abinci tun daga ranar har zuwa yau ba sake ganin irin nau'in wasu abubuwa da shi wallahi malam da aka kawo mu daman da aka zo za a ga wanda aka yi ta walima motoci aka tura mota maka ta ɗauko mu sai ga mu a manyan motoci yin ɗarɗa sai ga larabar suna kan rasa ina tsammani mu uku ne bakaƙe da ko su abokan na yan maka suwa bakaƙe guda su yan can ne da ba aikwacin ne ni da kaje dai maza a ce ba ko a ciki aka ɗauke mu aka turo mota motoci aka ɗauke mu aka yi mu da muka zo aka kai mu wani gidaje mala wala sai kai mamaki gidaje ne mala cikin gida ɗaya ne amma aka yi shi ɓangare daban-daban in kana wani ɓangaren in ka kalli wancan ɓangaren in baka sani ba sai ka ce a cikin ne haɗu a cikin saboda iri ne kowansu ɗaya ake kawowa nau'in abubuwa kayan itace tun daga ranar ba sake gwani irinsu ba ba na a gurin duk kusan mutum za a kawo maka wata ƙasa abu ne aji nau'in kayan ɗaya itace allah kaɗai sa da su sai dai kaga taba in kaji wannan ya daɗin shi in ka taɓa wannan haɗu ka shi sai da aka ƙare sai aka buɗe mu wani guri sai muka shiga kaɗai kuna nan a zaune da ma'aikata namun bayan ka baka ake kana ci sai na ga wani abu dogo a shaki ne tun daga nan har zuwa can shi ne duk da aka ajiye muku tabul cin cin abinci tun daga tsirin nan shi ne har tsirin can dogon kiyi ne ya kai tsawon mutum amma baka gane kiyi bane yadda karshen wutsiyar za a ga ta kiyi amma babu kai kaɗai ta an taɓa shi kawai na mai yawa akwai akwai wani abokin mu ana ce mishi rahal dan maroko ne shi kullum wannan rahal tare mu kuna tare da shi dan uwan shi wani usa da ke ana ce rahal shi ma abin ya ga abu ce sai yanzu ko ce ce min yace da dan adam yana da rai zargo yace da da aiki a cikin zargo shi da kai shi wadaka yace da dan adam yana da gurin da zai aji da zai aji kamar irin da ake shato ne da ba da karakar shi da abin harki da hanyar da to gashi abin kana kana kallo kana so wallahi ba haka muka tashi muka bari wuya za ka yi cikin ya cika ko ba yadda za ka dama dama da ke an ɗau lokaci tun da sai cikin dare ba aka mai tun da nasa sai cikin dare sosai ba aka mai dogo ya kawo wajen ƙarfi sau da kada in an ji wa mace yake sau yi mace yake da sau da kaga kenan inda a argani ne ma babu tsayuwa kauce zai rai to wannan ni'imomi na aljanna zagaya dan aljanna ce har abada kana ci to saboda haka shi ne Allah ta'ala ke cewa to su munafikai kadai suna cewa a tsaya su ko musu a ce su dauka sai a ce musu su goma ba su neman suke fatu riba bai da wani su kawai sai a kawo ta katanga sai ta raba tsakanin muminai da kafirai wannan katanga ce lahu babu batin fiye rahmatu bangaren muminai sun yi kare kamar kana cikin aljanna su ko can bangaren su kamar mutum ya cikin wutar jahannama wa zahir humi kibali lasa can azaba ce to yanzu da an yi haka yanzu dan ganin da suke wa muminan baya kiran babu shi yanzu an raba tsakanin sai mai kuma yanzu sai ihu ya kira yunadunan sai su fara kira tun kari suna ce alam na kun ma'akun a duniya ba tare muke da kuma suwa da suwa ne ai a tare aka zauna ko kalubala sai mu gani su amsa musu sai lalle a duniya tare muke amma me walakin da kun fatantum anfusakum sai dai ku kun fitini kanku da mulakuci ka je ka dora kanka wani abu da zai kai ka matsala dan adam shi ke sa kanshi matsala ka je ka yi abin da zai zama maka da gina sai bakin ciki kai ne za ka yi abin kuma a ƙarshe zai maka matsala to babban matsala a ce ba wajen nan duniya ta gobe kiyama sai su walakin da kun fatantum anfusakum wa tarabbastum kullum kuna sauraron musiba ta fada mu'mina haka ne ai haka ne kamar maki ne shi kullum ne yake ayi wani abu ya same ka shi sa maki abin neman tsari ne shi a kullum ta duniya shi sa cikin addu'a da Allah zai ce Allah karkasa maki na yayi dariya nan da kaga makin ka yana dariya to ta ɓaci kai gare ka ya shi in kaga yayi dariya maki to ka ka shiga cikin matsala amma idan ya ga kana cikin jin daɗi shi kullum kuka yake shi yasa ake son idan ba wuce kace Allah tsone idan makiya dan an tsone idan makiya me za su hawaye ko kenan ma in yi hawaye akwai bakin ciki amma nan da bai yi dariya wa kin sun ce wata rabbatum kuna sauraron musiba ta fada mu ne wartabtum kuna shakku kun ki imani da Allah na gaske wa garratkumul amani gulace gulace na duniya sun rude ku hatta jaa amrullah hal al'amri da Allah ya zo ga ku a kiyama yanzu wa garrakum billahi al-garur shaytani mai rudi ya rude ku ya raba ku da hanya ta Allah to shi Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun sai a ce musu a yau in me za ku bada na fansa to ba za a karba ba wata aya ta fasarta wannan abin fansar yake cewa law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma lam tarubi a wancan ayar kuma ƙara fasa ce zahaba wa law sada da za a ce mutum ya samu cikin duniyar nan gaba ɗayanta da zinariya kusa da zinariya da tsadar ta musamman yanzu da ta yi tsadar wannan to da za a cika maka duniya da zinariya a baka da ka ga wajen lahira za ka ce Allah zan ba da gaba ɗaya duniya da na buƙatar komi ni ba aljanna nake nema ba a abin da nake nema kaɗai ka in shiga wannan wuta ba ta aljanna yake mai su shi dai kada shiga wuta amma kuma Allah ce ba za a karɓa to bare ma ba wai ba wai cikin duniya na zina ko kilo ɗaya na zinariya ba kare ko garam ɗaya a ranar gobe kiyama ko ba shi da komi Allah ke kaɗai da abin sa sakayya sai Allah ta'ala yake cewa wala min alladhina kafaru haka nan kafire ba da munafikai da kafire da fadin shi munafiki da kafirci kuma da munafici shi ko kafiri ya wanzan Allah kafiri ne to da ku da kafire duka ba za a karbi ba ko da cikin duniya nan ma'awa ku mun da makomar ku ita ce wuta ba inda za ku kenan bayan Allah na gari su makomar su aljanna suna cikin wannan ni'ima da muka zana ɗazu ɗazun nan amma shi kwa kafiri yana cikin wuta wani ma wutar da zai shiga cikin inda zai zauna a cikin wuta idan aka saka shi annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai ya shekara 70 yana gangara a ƙasa kafin ya kafin ya isa kamar a ce a yi kankare kusa ne lija kankare ta yi tsawo na tubban miliyayyuka na ƙasa kilometrage miliyayyuka kuma a cike cike da wuta ƙasan sai a jeho mutum kafin ya isa inda zai isan nan sai ya shekara saba'in a yana tafiya kuma wannan guri idan ya fada Allah kaɗai ya san duk abin da ya danne shi wani gaba ɗaya kuma a danne ki ƙasan shi ta yi ta shekara saba'in don wa akwai azaba irin wannan mutum ya shiga cikin mota irin wannan ku riwa ga wutar duniya ba dan guntuwa ce in ta taba ka sai ka bura kai tsalle kunu wannan kai kuskure ka sha da zahi kai tsalle shayi wannan kai ya tuge maka shi shagama kaɗan take taɓa ka ba faɗuwa ba kai kaɗan da taɓa ka wala sai ka kawata sun ka in ba wannan ba wuta bai ta taɓa ɗan wani abu ne shagama da ba da wuta mace a ƙasa ɗan zahi injin nan ne yau da gobe kaɗan ɗan tafiya nan da aka jirjima wannan ya sa ɗan wannan zahi amma idan yanzu akwai wanda za a iya kulla shi a cikin shagama iya rayuwa babu shi amma kuma aka yi mutum wutar lahira wutar lahira da zara suna yi ba labarinsa linkin duk yadda kuka san wutar duniya da karfinta mu dai anan da muka san wuta mai karfi wuta ta izin mai narka karfe ko da ko kuma wanda ake wutar lantarki da ita ita ce za a gaya maka karfin ya karfe mai gabacin da yadda take da karfi amma duk karfin wannan wutar nan ta lahira ita ta ninka ta sau saba'in wannan ta duniya ba ta yi karfi wannan ta gidan biredi da ake wani biredi na gargajiya shi sai an ma hudo wutar gaba ɗaya tirin ne ake sa biredi ya gasko to wannan tirinin akwai wanda za a iya sa shi rayuwa ciki a riya ka ciki shi sa azabar nan ta lahira da ake magana ba wanda zai iya ta fi kare kowa duk wanda kaga an sa shi wallahi ba nan zai iya ba kadai ba yanda zai yi ne zai zama Allah kare shi yasa kuma ba wani abu ne ke sa aikin da dan adam ne yake miyagun ayakuna kullum ana ba da labari in kashi abubuwan da suke afkuwa sai ga cewar lalle akwai al'amari da girma ko bakiya irin ta'asar da suke afkuwa a duniya banda laifin da ake wa Allah na tsakanin mu kadai ya kai abun bakin ciki mutum ne zai zo ya kashe jama'a masu dimbin yawa ko mutum ya zo maka mishi ko ya kashe ka wani ma ba bai san ka bai taba ganin ka ba kada zai kashe ka kada yi wanzu lahira kadai a san ma wa ya kashe ka wani ma ba san wa ya wa ya kashe shi wani ma ba san me yasa ya kashe wa wani ma ba bai taba ganin ka amma ko zai kashe ka kuma yanzu duniya ce ta kai wai hal dan adam ake sata ba kuɗi ba wanda an san dai sata da muka sani kuɗi ake sata barawo ma a dajin sata shi ya kai karshe in ya taro ka ya lalace kai dauki abin da ke gudun ko a yanzu lalaban naka ma bayan ya dauka yau abin da ke gudun ka ai dan kaɗan in nan zai samu bai kai ba abin da ke bukata shi da kisa kuɗi ya yi ka dan ya lalace ka samu shi kaɗan me zai ta zai kaɗan sai ya je a ajiye kai shi sai a biya shi ya zana mu ne ka ce a bashi irin wannan ta'asa ranar gobe kiyama idan Allah ya kama mutane da ita ya zasu mutane suke kashe mutane na zasu kadai mutum yana zaune ka raba shi da duniya haka nan kadai mutane ba su san ba bala'in kashewa musulmi kashewa musulmi ba za na san cikin hadisi ingantacce ke cewa gaba ɗaya duniya da abin cikin cikin ta gaba ɗaya rasa ta gaba ɗaya ya fi sauki a gurin Allah akan kashe musulmi ma'ana abin da ake nihi a nan duk gaba ɗaya gidajen da na duniya ka ruguza su gaba ɗaya arzikin ka ruguza shi komi ka watsa shi ya fi ka zuwa jinin musulmi kwara ɗaya mana jin musulmi kwara ɗaya ya fi wancan zunubi ka'aba kowa san daraja ta ko daga zuwa jinin musulmi ɗaya laifin da za ka samu a wurin allah wanda zai kashe ka'aba ya fi ka sauki duk dangane ta amma jinin musulmi ya yi ta laifi a wurin Allah ya kan a gazuwa shi amma ya mutane ko a kaba a kaba wani ma kadai wani saboda kadai rigima ta gama su da wani kadai sai kashe shi kuma ba kuma ya ka haka ba a kasashen kisa da yawa illa rashin aikata doka ta Allah wanda ya kashe za ka ya kashe shi yasa mutum zai ce bari in kashe kan yi ne yi kasanta ba zai ce bari in kashe ka kashe inda ake shari'a in ga kashe a kashe ka wallahi in gobe da ake taka tsantsan wani wata shekara wasu suka yi kashe wani mutum kuma har suka yi sata a gidan shi su guda biyar sai aka same shi a saudiya rana ɗaya aka zo da su gaba ɗaya aka jera su aka musu layi aka zo da takobi aka bi layi duka aka cire kansu wani ma wata shekara ban lamanta an zo da shi deminit a saudiya shi ma shi ma ya kashe wani mutum lokacin da ya kashe mutunan nan ya mutum nan ɗan shi ɗan jariri ne kaɗai irin wannan kaɗai aihuwa shi ta farko ɗan shi ɗan jariri aka shi yanzu da suka ce suka liƙe shi a kasu sai da shekara goma sha biyar a gidan kasu ba a wuri shi sai da wannan yaro ya girma ya zama mutum shi ko lokacin hada aihuwa wani sannan aka hudo shi aka kira yaron nan dama ya sani da cewa an gaya mishi wanda ya kashe uban shi na kasu shi to gashi nan ya kake gani za ka rudi a ce ina shekarar jinin ubana sau da ka aka zo a gaban mutane aka cire kan shi a shari to ana haka babu shakka kowa zai tsoro ko wannan mun tsaro shekara an gaba wani mutum suna faɗa a makka da shi da wani bakaɗe na wani matsaki zuwa neman kuɗi kaɗai je bige shi kawai mai gyaran tere ne da kusan kayan gyaran tere kuca sai faɗi a shi su ma ce wallahi wannan mutumin shi yake mutuwa ce in kun ga gudun da yake ni na shigo unguwar na shigo wata kwana da wallahi ne wata kusa mutane ku saboda hankali na yi mugunta yau ni wannan gudun ni ban gaba irin gudun ne in ka gani kai ma kaɗai wallahi ta maza ce amma wallahi na kusa gudu saboda abin ya ban tsoro wannan mutum bai aka sai na taho ne ina shayarwa kan damar da kwana ta farko sai ta biyu sai gidan shine daure na farko inda aka yi bugon wannan sau da katon gida ne na haya mu ma cikin ɗakin mai ke a sama kawai su yi na shigo gida ina shigo a littafin wani mutumin ana zuba mashi ruwa ta shi ya zama aka ce ai wane ne buge shi ta ce a shi ne na ganyar wani gudu aka ce shi je ke ya mutu shi ya san da ya mutu gudu da gudu ɗaya ne yake kuma a tabbar inda na je kan shi zaki tunda tabbar ba inda za ka wuce sun samu ka tunda sanyin ruwa ne ba inda za ka tsallaka in gaira shi a can kama ka bai da wahala. Ina na ta yana za ka tsallaka. saboda haka shi ne ke wannan gudun to mu ma abin da ya ka illar ba a kashe ba duk wanda ya tabbata idan ya kashe kashe shi za a yi ya kashe dole a yanka ai wannan gudun ma da kuga yara suna yi na abin hawa ai rashin doka ce a inda ake doka ta musulunci in dai kana irin wannan gudu ka kashe mutum sunan shi kisan gangan kashe da zai yawa shi wanda yake kadewa tahiyya normal irin ta ka'ida ita ce in ka kade mutum ko baka sha kuru shi yasa kasashen da suke shari'a idan mutum ya kadi mutum za a kalli irin tahiyyar da yake da za a auna na biyu kuma za a auna za a ɗauki ninka sai an auna ga in ka sha wani abu ka shiga uku ko tahiya kake a hankali in dai ka sha wani abu kisan gangan ne tunda ka sha abin da sa kake nan baka san abin da kake baka shiga kuma kadai haka za a zo a maka hukunci a je a sare ka kana ji kana kallo za a zo a zaunar da kai jama'a ta kewaye ana kallo mutumin zai zo da takobi a nishi wani gajeren takobi ne kadai zai cire ka kana kallo da ya cire kadai sai a ɗauki kan da jikin gaba ɗaya akwai mota na wanda likita wanda aji dama motar likita ake kan mota ko sai a bude ta sai a sa mutum a ciki shi da ta shi a gaban irin mutane za a cire kan yayi ta buɗe ba shi yayi ta buɗe kafin ya mutu sau da haka shine ake kaga da dalilin wannan ya zama to kafin a kashin ana jima amma mu yanzu ya kuke gani kisa na na garin mu kadai kake jin labari kullun yi ake a ƙauyuka yi ake a birni ake amma inda aka yi a garin ku shi da kuke jin labari ko ba komai ya ga haka ba duk wanda ya san in ya kashe ba kashe shi za a yi ba shi ne sa ake yi to sau da haka kenan ba abin da zai kawo mutane ci gabar zaman lahiya illa ɗin ɗora doka ta Allah duk wanda sa ana doka ta Allah to yanzu wanda ba ba yara ba suke shaye-shaye suna haukaciya yanzu in ana doka ta Allah kai suke shaye-shaye da kai shaye-shaye bulala da da maka daga 40 zuwa 80 mu a yanzu 80 ce me yasa 80 idan ana yawan yin abu 80 in ba a yi ba cika gani ba shine ake 40 to kai yanzu kato da kirki aka bashi bulala maka 80 kasan da ya ka aika zama likita a yi haka ne kuma ka mace ko ba ku fashe da zai a musulunci wajen na haddi idan mutum ya wuce kawai shi ke da kata ya banza sau da aka da aka maka ka je likita ka dan samu wata ɗaya kamar maro ka tashi ina tsammani ba wai ko kai ɗaya aka rike kaɗai kada kira alaƙin kashe ba ko kai kaɗai aka kira haka nan kuma su ma wannan yaran da suka tafi in mutum ya san idan ya kaɗan hukumar da za a mashi in kai ya kai ga irin abin da za a maka wallahi ba ka yanka danja ba ko ka sha kwana babu babu danja ina ji ya sa kai mutum ko ɗakin da zaka shiga kai kamar kasa su gina saboda mai saboda ka san da cewa akwai matsala sai ka saba yanzu ko zai saba sai ga duk in gidan gaba zaka shiga kai kamar kasa su gina amma da yake munan kadai kana zuba ne ko ake abin da ya kada amma in ana shari'a ta Allah zama za a yi lahiya ba ka shi kowa sai a shekarar garin nan yanzu da ka je ka irishensa da wuya ka yi awa biyu ba ka ga wanda ake haka ne me ka ka tahiyar rayuwar kana ne idan ana tahiyar normal ya tsaya haka yanzu ba ku lura da wani abu ba za ku ga mutane masu nutsuwa masu hankali masu hawa abin hawa wani zai ce maka da fara sayan inji na zuwa yau ko mota ta shekara talatin yau amma zai ce maka ko akwai abin da makariya haka ne ko bai taɓa zuwa ba rana ɗaya da ya kaɗi wani mutum aka zo da shi me yasa saboda na daidai na tafi a hankali a cikin nutsuwa kuma na aiki da ka'idar tahiya idan ya zo ta danja ta kama tsaya zai ba wuce zai duk abin da ya san yayi zai zama matsala ba zai shi kirin su in kuwa ya zama haka wa za ka ko tafiya da ake ta daji musulunci bai raba dan ina daji in rika tafiya ko da mota ko da inda na gada ba musamman suka ma alijar mutum da ta da mota 120 140 har 160 bai dace ba kwantar mu akwai rami kwantar mu akwai wani kasis kwantar mu akwai dawobi suna kasashen laraba tun daga inda zaka motsa har inda zaka yi ta babu kasis ko kwara daya kuma kwantar ariye take kuma kwantar waɗi gare ta mota biyar take ke ruwa babu wani magana wani ya mace ka kuma kwanta ce babu rami ko kwara daya amma kuma haka ake tafiya duk da wannan a kan ka'ida in ka wuce za a ba magana kar tamanin da su a kasashen laraba babbar mota ta bar mata wuce da ka wuce akwai na'ura za ta dauki kare tana da kaji kakar kare harta da kana diba sau laka mai sanya shi su da za ka ne duk gaba ɗaya dajin da ganin ko ina na'ura ce kaɗai kana gudu kawai sai ka ji kawai kakar a jiki wani ƙarin wani abu kamera ce ta ɗauka da kaji ƙarin da kawai kaji mai sashi kana diba sai ga rubuta ban wani ne ga an ta sankan tuni ya kuma wannan shi kariya kuma wannan kuma wannan sankan timin din in kana so kaga ta kaza ko ta tsine baka saya ba in dai ta gwamnati ce wallahi sai sai ka biya ta su ne haka maka ba kai tsaye ba irin nama ta daji a sarka shi ka biya a je ka amma da ka isa ka je ka biya in baka biya ba abin da zaka samu komai na gwamnati baka saya ba ko likita baka je duk abin da ka sani zaka yi saya dole ka alallan ka je ka biya to ka yi gudu ba dole ka biya hankali ba shi yasa ake zama lafiya haika ka ai shekara da shekaru aka diba kowa kwanan najeriya yanzu da cikin gari da ke can ba a yayi ya an kai ai ga mun an kade mutum ana jima sai kai ta zuwa Kano kana zawa ba ka ga an kade mutum ba amma mun kullun kadewa ke sai su a can ko ana tafiya kowa akan hankalin shi yake ya san in ka buga mutum ba ya su can ba a zuwa muka na gaba ɗaya da abuwa ce wanda ga ya kamata mu gyara ina ga anan za mu tsaya insha Allah sai kuma nan su na gobe Allah kai za mu tashi abin da su hana ka zaune
wahala yana nuna cewa kamar hanyar zuwa akwai fifiko game da ibada da mutum zai yi ta sun wahala duk kamar misali yanayin ko azumi yanayin cikin tsananin zani zana yanayin sanyi sanyi a kowane lokaci yanayin da mutum ya bada ibada yakan samu sakamako ne irin wani aikin Allah ba a shan wahala ya zama to babu ƙarin wahala duk aiki ne na Allah ne ka sha wahala a cikin sa to akwai ƙarin kyakkyawan sakamako a ciki saboda haka ba ta tafiya a banza inda nan duniya subhanahu wa Ba da tambaya ta ta'ala biyu akwai wani da yake kama masu kiwon kaji da suke ba kaji su ji ya ce ya halatta.
to jini dai daban-daban shi dai jini almasfu wanda ake yanka wanda ke zuba in dai wannan jinin ne haramu ne najasa ne shi kuma najasa ba a ba dabba da bi ciwo najasa Kun gane ko? amma in dabba ce da kanta ta je ta ci najasa ba kai kaje ka bata ba wannan ban matsala amma su wasu magabata suna barta ta yi kwanuka kafin su yanka ta a tsare ta bata ci najasa sau da lahiyar jikin ka amma in kai da ka ɗauko ka bata bai dace ba ka ɗauko na jisa ka bata ga da yanzu misali ka je ka ɗauko kashi ka zo ka ba eh, wani jin garaban ka an ka ɗauko ko to saboda haka haka ke kenan jinin ne amma sauran jinin da ba na yanka ba wanda zai hutu a cikin wuka lokacin da aka yi kamar jinin da ke jikin nama ba mu da sauransu wannan ba matsala shi sa in aka nama ana wanke shi abin rabuwa da shi kuma haka ake da shi wannan duka ba ba kenan da ake yanka wanda ke zubar da shi duka da ake bukata subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik